الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 27 ko? a cikin sharhin alfiyar imamu suyuti yau 20 ga watan zulqaida hijira ta 1438 wadda ta daidai da sha uku ga watan takwas shekara ta 2017 za mu tashi muna cikin mafadin al-mu'ad al-hadith al-mu'an ko za mu tashi wa min huma laysa bi qadihin ka an na'am
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال النووي رحمه الله ومنهما ليس بكاره كأن يبدل علم بالمصاب حيث علم ومنه yana daga cikin alhadith al-mu'allif wa hadisi da aka shifanta shi da al-illa al-khafiya al-qadiha to akwai wanda yake malisa bi qadihin illar ta abku amma ba mai suka bace akan ingancin isnad akan ingancin isnadin ko matanin ka an kamar yubdila adlan bi musawi ya musanya rawi adali da wanda yake daidai da shi adali kamar sa haifu an inda iya bayyana anna bi ma'ana zahara kamar yadda muka ji a tafsimin illa cewar mun ce tafsirin shi da ne ko illa a isnadi qadiha a cikin isnadin da mata illa a isnadi tana tana suka a isnadin ba ta suka a mata ko sai illa a isnadi ba ta suka a isnadi ba ta suka a matan sai kuma illa a matan tana suka a isnadin ba a matan ba sai kuma illa a matan tana suka a matan ba a isnadin ba akwai kuma wajen take illa a isnadi tana suka a matani ba a isnadi ba ko waɗannan su ne sam guda shida da hafiz ibn hajar ya ya kasa alhadithul mu'an to baitukan da suka wuce su ne ziyadar da shi a turmusi ya yi ma ya yi akan imamu suyudi inda ya ƙara ya ambaci ajinasun ilal a wajen alhakin ko annai sabuni to yanzu ya koma ya zuwa ga abinda al'imamu suyudi ya yi a ya rubuta shine yace wa minhu daga cikin alhadith almu'all ma laysa biqadir wanda baya suka wanda baya suka nan bai yi tafsir wanda baya suka ai ami don a isnadi ko a matan amma dai a zahir akan matan wato baya suka a matan na haifu an ko ina ya bayyana نعم akwai daga cikin wa minhuma yaqdahu fi sihhatihima daga cikin illa daga cikin wato illa akwai wanda yake su wanda take suka a cikin ingancin su bil irsali wal waqf kamar ai su a a illanta hadisi da irsal wato a ruwaito shi mausul sai wata ta hanyar ta zo ta nuna kan cewar wannan mausul din wato kuskure a sawab mursal kaga wannan a suka ne akan matin a suka ne kuma akan isnadi domin wanda ya yi a raf'ul mursal a wato waslul mursal da ishara ne akan wannan kuskure haka zalika a matanin domin idan hadisin ingantacce ne mursal ba ingantacce ba ne wajen mafiya yawan malama wajen malaman hadisi tsoron kaga illa ce wadda ta yi tasiri ta yi suka a kan matanin haka walwak ko alhadith a ruwaito shi marfu'an amma bi waƙa ilhal mawquf haka wannan yayi suka a kan ingancin hadisi sanadan wa matnan na'am akwai wanda yake suka a cikin ingancin isnadin faqab walaysa bi qadi fi sihhati al-matn amma baya suka a cikin ingancin matan sanad kamar ya musanya rawi adali a cikin isnadi da wanda yake daidai da shi a cikin adalci fiqa bi fiqatin mithlu duk haifu zahara na ibn salah ya buga ya kawo misalin wannan da abinda ya ala ibn ubaid ya rubaito yana da shi yahya ibn ubaid fiqatun min rijal sahih ay min rijal bukhari wa muslim an sufyan thawri daga amr bin dinar daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da su daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce albayyani bil khiyar masu ciniki biyu da mai sai da mai sayarwa suna da zabi zuwa karshen hadisi wannan isnadin bi naqli al adli an al adl an ruwaito shi an yazo da riwayar adali daga adali amma mu'allal wa huwa mu'allal yana da illa ghayru sahih bai inganta ba isnadin amma matanin a kowane hali ingantacce ne wal'illatu illar hadisan fi ƙaunihi a cikin faɗinsa an amur bin dinar wa inna ma huwa abdullahi bin dinar daga abdullahi bin dinar amur bin dinar da abdullahi bin dinar ɗabakar su ɗaya sai dai amur bin dinar maki abdullahi bin dinar madani dukkaninsu sun yi riwaya daga ibn umar kuma dukkaninsu sufyanu sauri da su malik da sauransu sun yi riwaya daga gare su to kaga kowannen su adali ba zai tasiri a kan cewar sawa'un amru bin dinar ne ko abdullahi bin dinar ne wannan ba zai tasiri a kan matanin ba matanin ala ayi hal ingantacce ne ba yan uwa ba ne ba su da alaƙa sam ba yan uwa ba ne wannan maki wannan madani na haka za rawahu la'imma haka manyan malamai suka rawaito hadisin daga sahabban daga almajiran sufiyan sauri anhu daga sufiyan din kamar kabnu dukain alfadl ibn dukain abu nu'ayn alfadl ibn dukain wa mahlad ibn yazid نعم الفريابي مالك البخاري وغيرهم دون ودن سنه ثقات اصحاب سفيان فوهم يحيى بن عبيد يحيى بن عبيد في وهم وعدل عن عبد الله الى عمرو يكوشي daga abdullahi ya zuwa ga amru kowannen su amintacce ne ka gani wannan illa ce fil isnad wa taqdahu fil isnad ta yi suka a cikin isnad don isnadin ba haka yake kuskure amma kuma la taqdahu fil matan na wa rubbama yu'allu bil jali wani lokaci ma akan illanta hadisi da illa wadda take jariya bayyananna mun san mun ce daga cikin ta'rifin illa ta zamanto sababun hafiyun gami ko koyayye ba a bayyana ba to wani lokaci sai a illanta hadisi da illa jariya bayyananna kalqat'i lil muttasil al qawi kamar inqita'i al qat'i yana nufin al inqita yankewar isnadi ga hadisi wanda yake muttasil kuma kawi ingantattar mai karfi walfiski walkadhibi walfiski walkadhib walfiski walkidhbi wa nau'il jarhi wa rubbama qilat li ghayri alqadhi haka dalika daga cikin al'illal jaliya walfiski za a akan illanta hadisi da illa a ce illarsa fiskun rawi fasikancinsa walkidhbi alkadib ko alkidib dukkaninsu masdar ne ƙarya wa nau'in jarhi da nau'i na suka akan rawi tunda kasan sun ce al'illa wa inna ma yu'allu al-hadith bima laysa lil jarhi fihi madkhal ana illanta hadisi da abinda ba al-jarh wata al-jarh baya shiga ciki idan saboda jarhur ruwat ne ba illa ba to shine nan sai yasa wa nau'il jarhi da nau'i na na suka rubbama za a iya yin wannan wa rubbama qilat li ghayri al-qadhi wal lokaci ma akan ambaci illa da abin da yake ba mai suka na karanta shari'a wato wani lokaci ana ambatan ana sakin ambatan wato sunan al'illa akan wani abin da aka ambata na sauran sabubba waɗanda suke suka a cikin ingancin hadisi wadda take fitar da hadisin daga inganci ya zuwa ga rauni wadda zai wadda kuma za ta hana a yi aiki da abinda wato lafazin illa yake hukuntawa a cikin asalin ma'anarta akan illanta hadisi biljali wato da abinda yake bayyananne daga abubuwan da suke suka kalkatsi kamar yankewa ga hadisi muttasili alkawi ai mai karfi mana wato akan yi ta'alil bil inqita aw al irsal fil hadith al musa fil hadith al musa da hadisi wanda yake abun sadarwa muttasil kenan wa kal fisqi wal kidb kamar fasikanci da ƙarya ai fiskin rawi aw kadhibu aw kadhibi fasikancin rawi ko karyarsa wani hawi zalika da kwatankwacin wannan min kulli nau'i min alwa'in jarhi daga dukkan nau'i na nau'ukan suka a kan rawi kam gaflatin rawi a ce wannan a illatuhu fulan fa hunnahu mugaffal wasu ihifdihi da raunin haddasa wa zalika mawjudun wujuda kathra wannan a maf'ul mutlaq amil din shine ismul maf'ul wa zalika mawjudun wujuda kathra wannan samamme ne samu mai yawa fi kutubil ilal a cikin littafin ilalul hadith wani littafi kuka sani na ilalul hadith wani littafi kuka sani kirga mun littafin da kuka sani na ilalul hadith ilal darqutni ilal ilal ibn al-madini وإلى الترمذي أها ابن أبي حاتم إلى ابن أبي حاتم waɗannan guda biyun dara kutni da ilal ibn abi hatim su ne ainihin littafin ilal amma sauran sun sanya waɗansu abubuwa wanda suke ba ainihin gundarin ta'alil ba kamar ilal tirmidhi ya sanya qawaid amma su ka kawai sardan ahadithul mu'alla din tambayar shi kowannen sultafin tambaya ne da rukuni tambayarsa ake akan hadisi sai ce wannan hadisin rawahu fulan wa fulan wa fulan amma hadisi fulan fahtuli fa'anu faƙala fulan kaza sai kawo isnadinsa sai ya faɗi ikhtilaf ɗin kowanne da kowanne wani lokaci ya tarjihi wani lokaci kuma kawai ya ishara ga wannan saɓani an yi taƙiƙin har yanzu ba a gama tahqiqinsa gaba ɗaya ba a sani na dai ban san ko daga baya bayan yanzu an yi na dar na illal na ibnu abi hatim shi kuma yana tambayar mahaifinsa ne abu hatim da abu zura to za ka gani a cikin waɗannan littattafan kaga an illanta hadisi da illa wadda take ba a hafiya ba jaliya ilal tirmidhi mizarsa yana nakalin wato maganganun buhari akan illanta hadisai da yake yawanci tambayar buhari yake shi tirmidhi ba ilal tirmidhi na wato wani lokaci ma qilat akan ambace ta ay utliqat al illa ana itlaqin illa a bisa sabani wanda ba ba ba mai ba ba wanda yake mai suka a cikin ingancin hadisi ba ka wasu litaftin fa'ala an ka wasu litaftin kamar wato wanda yake a sabt rawi wanda yake ingantacce a ya ai ma wasalahu athiqatu dhabit kamar wato riwaya ta athiqatu dhabit shine athabt da ittisal wannan ba qadiha bace wato hadisi ne aka ruwaito shi mursal sai a samu athiqatu dhabit shi kuma ya ruwaito shi mursul to kaga wannan sai a ce wannan riwayar ba illa bace amma za a iya cewa illatuhu riwayatu fulan amma illar ba qadiha bace ba ita ce tabbatar da ingancin sa to amma kamata a ce bil aks sai a ce to riwayar mursala ba na shine yake cewa ka wasli thiqatin dhabitin hadithan arsalahu man huwa dunahu aw mithluhu wala murajjah وهذا الإطلاق منقول عن الشيخ أبي يعلى الحالي قال في كتابه الإرشاد إن الحديث على أقسام معلول صحيح ومتفق على صحته أي لا علة فيه ومختلف فيه نعم كن فهمت؟ ka wasli thabtin ba wannan ba ka irsali wasli thabtin bane ka wasli thabtin kamar a riwayar athabt athabt shine athiqatu dhabit al'adlu dhabit adali mai hadda ya ruwaito hadisi mausul wanda waninsa wanda bai kai shi ba ya ruwaito shi mursalan ko kuma wanda yake daidai da shi shi ma ya waito shi mursalan kuma ba a samu murajji ba babu abin da zai rinjaya haddasa su daya to a nan wajen wannan illar ba ta zama toka da ha ba illar irsal din ba ta zama toka da ha ba idan ku bai kai shi hadda ba aslan ba ma illa ba ce ba illa ba ce tunda ba za ka yi ba za ka yi ba za ka soki riwayar babir da wanda bai kai shi ba na'am وهذا wannan tafsilin manqulun an abi ya'la al-khalili an ruwaito shi daga abu ya'la al-khalili al-khalili yana da littafi al-irshad huwa musri littafin sa yana nan al-irshad ilmi al-mustalah ne da ilal a ciki na'am fa ala hada a bisa wannan qaulun suka ga cewa daga cikin kashe-kashen al-hadithus sahih akwai hadisin da yake saha mu'al wato hadisi ne sahihi amma mai illa amma illar ba mai suka ba kamar faɗin malik ibn anas al'imam wato a nasu abbalag ya zo min daga abu huraira cewa annabi sallallahu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lilmamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bawa yana da haƙƙin ciyarwarsa da tufatar da shi kuma kada a ɗora masa aiki face abin da zai iya ɗauka domin shi ya kawo shi a cikin almuwatta mu'dalan shine ka gani bi isqatis tabi'i was sahabi na ورواه عنه إبراهيم ابن طهمان إبراهيم ابن طهمان يروي توشي دقا قريشي والنعمان ابن عبد السلام سكروي توشي موصولا دقا محمد ابن عجلان دقا بكير ابن عبد الله الأشج أنا عجلان دقا أبي هريرة
قال أعرف الخليل qala sai ai yana nufin alhalili sai ya ce فقد صار الحديث don haka kaga hadisin ya zamanto
تغيير الإسناد الصحيح da aka bayyana isnadinsa sahihan ingantacce ne يعتمد عليه za a iya dogaro a kansa إلى ذلك أقصد عنه
Ah, ƙila wa zalika aslul mu'allal aka aka ce kuma wannan shine kishiyar al-mu'allal
فإنه ما ظاهره السلام shine hadisin da yake zahirin sa kubuta daga illa فاطلع فيه fattuli afi فاطلع فيه sai aka hango ba'dal a cikin sa ba'dal fahsi ba da bincike bayan bincike alaƙa ne akan abin da yake suka to wannan aka san sani zahirin sa mai illa ne bayan bincike sai aka gano ba shi da illa
وهذا كان ظاهره الإعلان wannan ku zahirin sa i'lal illa ce بالإعلان بال'i'dal da da i'dal shine suqutur rawiyaini fa akthar ala tawali
فلما فتش falamma futtisha yayin da aka yi bincike تبين وجهه ta bayyana wasluhu sai ittisalin sai ya bayyana
Malam, wannan da aka ce ma-
na'am me yasa aka ce ma munkar ba a ce ma mursal ba saboda- mu'dal ai malik ba tabi'i bane Eh, mursal shine marwiyin tabi'i tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma tabi'u tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'dal ne to mu'allaq fa. Saboda shi- mu'allaq awwalul isnad da wani yawanci mu'allaq daga ashabul kutub ne ma awwalul isnad minhu yudar shi malik cewa balaga ne saboda haka wannan balaga din da ba cewa ya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya zama to mu'allaq والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخص الترمذي وخصه بالعمل نسخ وتشافي والحكمشي da wani hukuncin da ya zo daga bayansa qad adrajahu fil ilali at-tirmidhi imamu tirmidhi ya jera shi a cikin illoli wa khassahu bil amali ya keɓance shi da aiki wato illa ne ba na ingancin hadisi ba na aiki da hadisin an gane hadisin ingantacce annasko illa ce amma illar ba tana hana ingancin hadisi ba ne tana hana a yi aiki da hadisi na فلقد أرشد وهو wa huwa fi shadi hakau oh na'am wa huwa fi shadi hakau ai wannan ra'ayin wato shi- a- an an an an hikayato shi a cikin alhadith sha
السابق
wanda ya gabata حكوا إذا ya id qalu yayin da suka ce thammata min as-sahih ma huwa shahih- sa- ah, sahihun shadh sannan akwai daga cikin hadisi sahihi da yake sahihi amma sha
كحديث النهي عن بيع الله وهبته kamar hadisin annahi an bai'il wala'i wa hibatihi hana sayar da ah, wato maulanci da bayar da shi kyauta حديث النيات وغيرهما من أفراد الصحيح da hadisin niyyat wa ghairihi ma min afrad as-sahih wannan me yake nufi da hadisin niyyat hadisin inna wal a'malu binniyat ya ake ya zama sha Eh, inda an aka dauki sha bi ma'ana at-tafarruq ba Eh, in aka dauki sha bi ma'ana at-tafarruq amma bisa tahririn da muke na amana sha da kan cewa ash-sha shine ah, tafarruq ma al-mukhalafa wannan ba zai shiga ciki ba haka dalika ma annahyu an bai'il wala'i wa hibatihi shi ma hadisi ne fard saboda haka in an ce masa shad sai dai a bisa wannan tarifin wato ya dauko maganganun khalili domin khalili yana daga cikin wanda suka tafi akan cewa ashad shine alhadithul fard ra'ayin sa kenan ya daga cikin to ya ya dauko abubuwan khalili ne ya kawo a nan wajen amma ba a bisa abin da ya tahrir bane saboda haka wannan wannan yuntaqad alayhi ya yi ta mun yi tahriri mun tsaya a kan shafi kaga wanda sai ya rikitar da mu to amma in ka fahimci asalin maganar ya yi idrajin maganar alhalili don halili shine yake cewa ashab shine al- al- a- wato al-tafarru riwayar rawi shi shi kadai na mu sauri mu karasa saboda sallah والنسخ قد أدرجه في أقسام العلل al-nasu an wato an ji wato an sanya shi a cikin kashe-kashen al'ilal الحافظ المتقن wanda ya sanya shi a cikin wannan shine alhafiz babban malami almutqin mai tsantsi wato gwani
أبو abu عيسى isa muhammad ibn isa ibn saurata tirmidhi domin ya ke fa innahu samman nasha illatan min ilalil hadith domin to shi ya sanya ma annasu sunan cewar illa ne daga cikin illolin hadisi ولكن خصه sai dai ya keɓance shi خصه walakin hussahu خصه eh, ba hassahu ba ne hussahu shi kenan wala- wa hussahu ya kai mai ilimin mai karatun ɗalibin hadisi keɓance wannan ma'anar ta nasu da turmidi ya faɗa kalamar turmidi haza bil amali da wato illa ne a cikin aiki da hadisin faƙad ƙa'ahar فقد قال الحافظ alhafiz abul fadl al-iraqi ya ce إن أراد الترمذي رحمه الله تعالى بذلك idan turmidi yana nufin allah ya ji kan turmidi in yana nufin da wannan cewa أنه أي النسخ cewa shi annasku illatun fil amali bil hadith illa ne wajen aiki da hadisi fa sahihun wannan daidai ne وفي صحته aw fi sihhatihi ko cikin ingancin hadisin fala ba daidai bane لأن في الصحيح أحد domin a cikin hadisai sahihai a ji- wato a cikin bukhari in kaji an ce fi sahih ana nufin fi as-sahihain aw alihima a cikin bukhari da muslim ko ɗayan su akwai hadisai da yawa منصوب mansuha wanda an shafe hukuncin su هذا to bayan wannan to kaji وقد ألف في في العلل وقad ullifa fil ilali musannafatu an rubuta littattafai a cikin il a cikin illolin hadisai أجلها mafi girman su kitabul hafiz ibn al-madini eh, a wajensa kenan
والحافظ بن أبي حاتم da al-hafiz ibn abi hatim الخلال wal khallal da kuma al-imam abu a- wato abubakar ibn al-khallal almajirin imam ahmad
وأجمعها wa ajma'uha mafi tattarar wanda ya fi kowanne tara al-ilal kitabul hafiz abul hasan ad-darqutni yau yanzu yayi magana littafin al-hafiz abul hasan ad-darqutni
وللحافظ أبي الفضل الحافظ أبو الفضل بن حجر ابن حجر الأسقلاني خاتمة الحفاظ ينادى للتافي الزهر المطلول في الخبر المعلوم أكان الحديث المعلوم زي دي لتافي أنه بابش بابش مفقود في إداد المفقود تو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Allah kuma mun uzuri ba na jin daɗi bayan azhar